العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwatta wanda muna nan dai cikin kitabul bayo wato ɓangaren da ke bayani akan cinikayya abubuwan da suke da alaka da ciniki ciniki da abubuwan da suka danganta da shi duka za mu tashi kan babi ko matsala ta talatin ƙarƙashin wannan kitabin as-salafu wa bai'ul urudi ba'daha bi ba'din as-salafu salafi mutun ya bada kudin sa a sayo masa kaya abinda ake cewa sallafu salam ko salaf ka bada kudinka ko da yake shi asalin salaf din ko salam ciniki ne ake yi ba wai saƙo ne na cewa in ka je ka sayo min abu kaza ba, a'a, ciniki ne ake yi, ina son buhu goma na hatsi, to sai na yi ciniki da kai cewa za ka kawo min su akan dubu ashirin ashirin misali, in ka ga da fita sai in baka kuɗin sai ka je ka nemo abinda Allah ya baka shikenan amma dole ne in baka kuɗin ya zama ta ɓangare guda ne ake bin bashi ake bin bashi idan ya zama ni ba zan baka kuɗin ba sai ka kawo kaya kai ma kuma ba nan take zaka bani kaya ba ya zama dainin bidainin kenan alkali bilkali bai inganta ba amma salami ko salafi da ake magana a nan shine kai mai saye kai za ka ba da kuɗi kai za ka ba da kuɗi sai ka jira kaya dole a kawo maka kayan nan a bisa ciniki da aka yi kuma shi wanda zai kawo dama zai ya kamata ya yi tunanin fitarsa, ciniki ne ba saƙo ba, da kuma ana yin sa na taƙaitaccen zango ko kuma mai tsawo, ana yi maha zuwa shekara guda ko farkon damana zuwa ƙarshenta ko fiye da haka. Sai da kadarori sashensu da sashe shine musaya, datan zamunan datan da ake da ƙarancin kuɗi, tsabar kuɗi, to mutane suna yawan irin wannan ciniki na furfure da ake cewa ba ni gishiri in ba kamanda. Shi yasa hadisai sai suka zo suka yi bayani kan irin abin da ya halatta a yi musayar daidai wa daida ko ma wato bai halatta a yi ƙari ba a musayar ko kuma abin da ya halatta ma a yi musayar tsakanin abu kaza da kaza na kayayyaki wani ya fi wani matuƙar dai ya zama hannu da hannu wanda mun karanta wasu dalilai da dama akan wannan حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف Imamu Yahaya yake cewa daga Malik, Malik, Malik ya samu labari, labari ya riske shi, kaga an shafe isnadin gaba ɗaya. Yana cikin balagatu Malikin, wasu kuma su ce ‘yarsali ne, wani nau'in ‘yarsali ne. Cewa manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallam ya yi hani daga bai'in wa salafin. a haɗa ciniki da kuma rance. Hadisin sahihi ne, Abu Dawuda, Tirmidhi da Nasa'i duka sun rawaito shi. Albani kuma ya inganta shi a cikin silsilar sahiha. To ga bayanin ma'anar haɗa ciniki da kuma rance, me yasa aka hana? Kala Malikun, Imam Malik ya ce, wa tafsiru zalika, bayanin wannan hanin, Yawwa, da aka ce annabi sallallahu Alaihi wasallama ya hana a haɗa ƙullin bashi a ciniki da kuma bashi ko bashi da ciniki. Ma'anar haka ɗin ita ce, an ya ƙular rajululin rajuli, mutum ya faɗa wa mutum, wani ya faɗa wa wani, a huzusil a takabi kaza wa kaza, ala an tuslifani kaza wa kaza. zan sayi kadararka, zan sayi kadararka abin sayarwarka, farashi kaza, zan saye shi kuɗi kaza, amma in ka amince bayan na saya ɗin za ka ba ni rancen kaza da kaza. Zan sayi kayanka farashi kaza. akan cewa za ka ba ni rancen kaza da kaza. Fa'ina aka da bayahuma ala hazal wajihi, to in mai saye da mai sayarwa sun ƙulla cinikinsu a bisa wannan sharaɗi, cewa cinikin ba shi kaɗai ba ne a an sarƙafa shi ko an lankaya shi da batun bashi fa huwa ghairu jaizin wannan bai halatta ba da ma akwai tuhuma kan cewar zai ba da bashin ne saboda ingancin cinikin da ya ga zai samu ko ya samu a jikin mutum Tsayo ya ce masa zai saye kadarar da daraja, zai saye ta da tsada, ko kuma la'allama kadarar da ta yi tasgaro ne bai samu mai saye ba. To, fa'idar da zai samu tattare da cinikin shi ne abin da ya sauƙaƙa masu ko ya ƙarfafe shi akan ba da bashi. to kaga ya zama kenan shi kuma wanda zai saya dama ya faɗa masa cewa ba zai saya ɗin ba sai in za a bashi bashi to kaga kwaɗaituwa akan tabbatar cinikin da amfanin da za a samu daga cinikin shi yasa shi mai sayarwa zai yarda ya ba da rance to wannan ribar ko amfanin da zai samu a cinikin da za a yi, wanga amfani ne da aka ci shi ko aka same shi saboda wannan bashi da za a bayar. Tunda shi mai sayan ya nuna in ba an yadda za a bashi bashin ba, ba zai yi cinikin ba. Shi ma kuma don kwaɗaituwa akan zartuwar cinikin. ya ba da bashin saboda haka akwai abin da yake kwaɗayi a cikinsa kenan da ba da bashin zai jawo masa na inganci ko tabbatar wannan ciniki ya zama salafun ya jirru manfa'atan kenan bashin da zai jawo wa mai shi wani amfani to wannan kuma an hana akwai riba a ciki duk bashin da za ka bayar ya zama kana da nufi balle ma a sharɗanta ƙara wani abu ko ƙaruwa da wani abu to an hana wannan an hana wannan to wannan kaga sharɗantawa ma aka fa in taraka allazi ishtarada salafa mashtarada minhu amma idan wanda ya sharɗanta rance a nan salaf a wannan wannan asarin rance na bashi ake nufi ba wancan salafi na salam ba idan wato wanda ya sharɗanta cewa sai an bashi za a bashi rance tukuna zai saya in ya bar wannan sharaɗi ya yi watsi da shi in ya yi watsi da mashtara da abin da ya sharɗanta minhu na rancen kana zalikal bai'u ja'izan to wannan cinikin ya halatta tunda dama sarkafa ko ta'allaka cinikin da rancen shi yasa aka hana wane in ka yadda za ka ba ni rance rancen kuɗi kaza to zan sayi gonarka farashi kaza ko zan sayi gidanka ko zan sayi dabbarka suka kulla ciniki akan haka akan zai bashi bashi to wannan ne bai halatta ba amma ko ji suka yi an ce ba kyau sai ce to ya janye sharaɗin cinikin kawai a bar shi a kyale to babu laifi wannan ƙala malikun imamu malik ya ce wala ba asa bi an yushtara saubo min alkattan babu laifi a sayi wata tufa ta kattani awu shaɗawi ko nau'in tufa da ake kira shaɗawi, awil ƙasabi ko ƙasabi, waɗansu fararen tufafi ne. Shaɗawi nisba ce zuwa ga wani waje, kun san akan danganta tufafi ko waɗansu abubuwa na masarufi wani lokaci zuwa ga inda ake samar da su. Katan abin da ake saƙa shi da shi ne, wasu na cewa rama ce, nau'in rama ne da ake saƙawa. Ya ce, To, babu laifi, bi an yi tarassau bi min alkata na awul shaɗawi, awul ƙasabi, wai a yi musaya kenan shi ne a sayi tufa ta kattani ko shaɗawiya ko ƙasabi, wadda ake kira ƙasabi wato waɗansu mayafai ko tufafi ne haka bil aswadi da waɗansu tufafi minal itiribi awil qassi daga itiribi tufafi ne da ake kawo su daga masar itirib ɗin wani wuri ne a masra a misra awil qassi ko kuma tufafi da ake ce musu qassi auduga ce da alharini ake haɗawa a saƙa, alharini kaɗan. Awin ziƙa ko kuma tufafin da ake kira ziƙa, shi ma nau'in tufafi ɗin ne. Awin saubil harawi ko kuma tufa da ake danganta ta zuwa ga birnin Herata, akwai Herat a Afghanistan. da suke cewa Khurasan da Awil Marawi ko kuma wacce ake danganta ta zuwa ga Marwa sunan birni ne gari ne a ƙasar Paris to babu laifi a musanya su bil malahifil yamaniya da mayafai irin na Yaman wacce yake da kuma waɗansu gyautuna ko waɗansu mayafai ko barguna. Shaƙaƙ jam'i ne na shaƙiƙa, wasu gyauto ne ko kuma waɗansu mayafai ne, wa ma a shi ba hazalika da abin da ya kama da wani. A musanya alwahidu bil isnain, a ba da ɗaya a wannan akan biyu a waɗancan, awis salasati ko ma ɗaya a madadin uku. wada tufafin sun sha bamban wannan kattani ne ko shaɗawi ne ko ƙasabi a musanya da waɗanda ake kira etiribi ko ƙassi ko ziƙa ko ko kuma tufafi da ake danganta su zuwa ga hirata ko kuma marwa. Shi idan kaya ne ake dangantawa zuwa ga marwa sai a ce marwi, amma in mutum ne sai a ce marwazi da zai. Haka malaman lugar suke cewa. In mutum ne sai a ce marwazi saɓanin asalin ƙiyasin, amma in kaya ne kamar tufa ko wani abu sai a ce marwi. to a musanya waɗannan duka bil malahifil yamaniya da waɗansu barguna ko mayafai malahif jam'i ne na milhaf milhaf mayafi yamanawa wa shaƙa'i ko kuma waɗansu barguna ma'aifa zalika da bin da ya kama da haka alwahidu bil isnain a musanya ɗaya wato a ba da ɗaya na waɗancan a karɓi biyu a waɗannan awin salasa ko uku yadan biyari hannu da hannu hau ila ajalin ko ma bashi ne zuwa wani lokaci wato dai jinsin tufafin in ya zama daban-daban ko saƙarsu nau'insu daban-daban ne ana iya musanyawa a samu fifiko kenan su ba ribawiyat ba ne riba ba ta shiga cikinsu ana iya fifitawa ko da yake in abu ko da ma ribawiyat in jinsi ko nau'i daban-daban ne ana fifiko amma dai su tufafi ba sa cikin ribawiyat banda wannan masu ana iya musanyawa ɗin kuma a samu jinkiri in nau'in ya bambanta don kaman ka sayarwa mutum ne da abu da kuɗi bashi zuwa wani lokaci ba a hana ba, in dai sun bambanta sosai. In sun bambanta tsakaninsu akwai bambancin nau'i, to ana iya samun fifiko, ana iya ma samun jinkiri. Shi yasa ya ce, Alwahidu wato bil isnain, a ba da ɗaya daga wannan nau'in na tufafi akan za a karɓi biyu na daga wancan nau'i ko ma a karɓi uku yadan biyadin a yi hannu da hannu au ila ajalin ko zuwa wani ajali ma amma ya ce wa in kana min sinfin wahidin amma idan ya zama daga nau'i ɗaya daga nau'i ɗaya tufafin za a yi musaya To, wannan ya halatta a musanya ɗin, ko da fifikon ma a nau'i ɗayan, ba kamar abinci ba ne, ba kamar kuɗi ba ne. Kuɗi nau'in kuɗi iri ɗaya ba a musanyawa a yi fifiko, kamar da ba a jinkirtawa, haka kayan abinci duka. Amma tufafi ko da nau'i ɗayan nema ana iya musanyawa kuma a yi fifiko, sai dai fa'in da khala zalika nasi'atun fala khaira fi, in jinkiri ya shiga cikinsa to ba alhairi a ciki. Shi a nan kawai ya zama tufafi wannan da wannan ɗin nau'insu ɗaya ne, a musanya sannan a yi jinkiri shi aka hana. amma ko da za a yi ƙari babu laifi amma idan nau'insu ko jinsinsu daban-daban ne wannan auduga ce wannan kuma kattani ne ko akasin haka ko abin da ya kama da haka to ana iya fifiko a wajen musayar wato aninka ɗaya biyu a madadin ɗaya ko ma uku a madadin ɗaya kuma ana iya jinkirtarwa amma in jinsin ɗaya ne ana iya fifikon amma kada a jinkirta. Ƙala malikun Imamu Malik ya ce wala ya suluhu a musanya nau'i wato da nau'i a yi fifiko sannan a jinkirtar ba zai halatta ba. a jinkirtar hatta ya talifa har sai ya bambanta sai ya saba fayabi na tilafuhun kuma saɓaninsa ya bayyana ma'ana sai in ya zama wannan saƙin da wancan ko wannan jinsin asali kamar kattani da kuma auduga misali kaga daban-daban ne to in ya zama saɓaninsa ya bayyana sosai to babu laifi kawai za a shi baha ba'adu zalika ba'adan idan sashensa ya yi kama da sashi a yadda surar tufafin take wa yana talafat asma'u ko da sunayensa sun sha bambam amma dai kusan yadin ko saƙin ko yanayin ɗinkin sunayen sun sha bamban amma dai duk kusan ɗaya ne ya yi kama da juna fala ya kuzu min husnaini bi wahidin ila ajal in sun zama iri ɗaya ko kuma masu kama da juna sosai ko da sunayen sun bambanta in kamaceceniyar ta kusanta to ba zai karbi biyu a madadin ɗaya ba kuma ya zama zuwa ajali zuwa wani lokaci sai dai in nan take ne yadan biyadin wato kenan babu illa ta riba a cikin a musanya a yi fifikun ko jinsin ɗaya ne ko kuma ya yi kama da juna babu ainihin fifiko, amma idan jinsin ko nau'in ɗaya ne, ko kuma ya yi kusaci ya yi kamanceceniya matuƙa, ya halatta a yi fifiko ɗin kam, amma dai kar a jinkirtar. Mayan jinsin daban-daban ne ya halatta a yi fifikon, kuma ya halatta a jinkirtar shi ne mafi maganar tasu. Wazalika an yi a kusa sau bai ne. wannan shine ya karbi tufafi biyu min al-harawi daga sakar ko dinkin hirata bisawbi min al-marawi da tufa daya daga dinki ko sakar marwa awil qohi ko kuma nau'in tufafi da ake kira qohiyya nau'in tufafi ne farare ila ajalin zuwa wani lokaci. Awi a huzar saubai ne, min alfurƙube, ko kuma ya karɓi tufafi guda biyu da ake danganta su zuwa ga furƙub, wani wuri ne a Misra, bisaubi min shaɗawi da tufa daga shaɗawi. فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة in waɗannan jinsunan suna a bisa wannan sifa wato abin da imam malik ya sani yake wannan magana sunayensu sun sha bamban amma kamar su tana kusa kamar kusa ɗaya ce saboda haka galibi dangantawa ne kawai zuwa ga inda ake yin su amma dai nau'in ɗaya ne kamar duka auduga ne ko kuma katta ne to idan ya zama a wannan sifa suke ta kamanceceniya fala yushtara min hasnani bi wahidin ila ajal ba za a musanyi guda biyu ba daga tufafin a madadin ɗaya amma a jinkirta kenan hannu da hannu ne ba laifi a takaice da abinda ke faɗa shi ne su tufafi ba ribawiyat ba ne kamar kuɗi kamar abinci mun sani kuɗi jinsi ɗaya ne to ya samu illar riba har kashi biyu yawa dole ya zama yadan biyadin hannu da hannu ba jinkiri sannan dole kuma ya zama mislan bi mislan tunda jinsi ɗaya ne da abinci da tufafi duka haka abin yake ribawiya da haka suke amma bidda babu riba ciki kamar dabbobi kamar tufafi da sauran tarkace wannan babu laifi a jinsi daban-daban ne ko a jinsi ɗaya ne ai musanya a samu fifiko amma a musayar tufafin anan imam malik yana cewa ne idan tufafin jinsi daban-daban ne ya halatta a yi fifiko ɗin sannan kuma a jinkirtar ɗin amma in jinsi ɗaya ne ko kuma sun yi kama a junansu kama matuƙa kusa ɗauke su kamar jinsi ɗaya ya halatta a yi fifiko a wajen musayar ko da jinsi ɗaya ne saboda ba ribawiyat ba ne amma kada a jinkirtar yawa amma in nau'in daban-daban ne da ƙarawar a fifikon da jinkirin duka babu laifi Kala Malikun, Imam Malik ya ce, Wala ba'asa babu laifi, an tabi a mashtaraita minha, ka sayar da abin da ka sayo minha daga tufafin ko ɗane iri ne, ƙabla an tastaufiyahu, kafin ka karɓe ta ita tufar ko ka karɓe su su tufafin. wato daga wanda ya sayan maka. Aya baya an nanata cewa baya halatta abin da ya shafi kayan abinci, in wani ya sayar maka amma baka karɓo abin kayan ba daga gurinsa, ka sayar ma wani da ya zo gurinka yana nema, domin ya je ya karɓa a can, ko kai ka je ka ɗauko masa a can. saboda baka karɓe shi ba bai zo hannunka ba abinci ne an hana haka amma a tufafi babu laifi yasa nan yace wala ba'sa babu laifi an tabi a mashtaraita minha ka sayar da abin da ka saya daga tufafin kabla an tasawfiyahu kafin ka karɓa kun yi ciniki da wanda yake da kayan, cinikinku ya zar sai dai baka je ka ɗauki kayan ba, sai wani mabuƙacin kayan ya zo, ba hana ka ba ka sayan masa, ka karɓo masa ko je ya karɓa ba laifi, amma inda kayan abinci ne ba za a yadda. Amma nan ma min gaida sahibi hillazi tarai ta homin. amma bayan za ka sayar ɗin kafin ka karɓa, to ba ga wanda yake da kayan da ka saya a gurinsa. Ya halatta ka sayar ma wani, yawwa, ko da ba ka karɓa ba daga hannun mai sayar maka, sai ka samu wani wanda ke bukata, ba wai shi wanda ya sayar maka ɗin ne zai fansa ba. kamar abin da masu ina suke yi. To shi ne kenan wala ba sa an tabi a mashtaraita mina, babu laifi ka sayar da abin da ka saya daga tufafin. Yawwa, kabla an tasaufiyawo kafin ka karbi kayan tufafin a wajenka. Amma tabi'uhu min gairi sahibi, ma'ana za ka sayar ne. ba daga wato ba ga mai kayan ba na asali da allazi ishtarata min da ka sai a gurin su in wani ne dai daban zaka iya sayar masa amma banda wanda ya sayar maka idan izan takatta samanahu wannan ma kuma idan ka riga ka biya kuɗin kayan karɓarsa ne ba a yi ba ba karɓo shi ne ba ka yi ba amma kamar da muka faɗa a baya in kayan abinci ne to baya halatta ka sayar wa wani shi bayan ka saya amma baka ɗauko shi zuwa rumfarka ba ko shagonka ko kuma duk inda kake sayarwa amma dabbobi ko tufafi misali to su ba ribawiyat ba ne saboda ka za ka iya sayar ma wani abin da ka saya a gurin wani ko baka karɓa ba amma kada ya zama za ka sake sayarwa wanda ya sayar maka ne ko kuma a ce ka karɓe shi bashi ne sannan baka karɓo shi ya zo hannunka ba ka sayar ma wani shi ka biya kuɗin baka karɓo kayanka ba to wanda za ka iya sayar ma wani ya zo ya karɓo to wannan matsalar dai kenan abin da ke tabbatar da tufafi ba ribawiyat ba ne jinsi ɗaya ko jinsi daban-daban duka ana iya musaya daidai wa daida ko a samu fifiko. Amma in jinsi daban-daban ne za a yi fifikon kuma a yi jinkiri ma zuwa wani lokaci a biya. Amma in jinsi ɗaya ne to ana iya musanyawar, amma dai kada, wato a yi musanya a yi fifiko amma kada a yi a jinkirtar. Kuma babu laifi in ka sayi tufafi ka sayar ma wani ko da ba karɓo su a hannun wanda ya sayar maka ba in dai ka riga ka saya kariya kuma ya zama ba wanda ya sayar maka kayan ne zai sake fansassa ba matsala ta gaba as-sulfatu fil urud sulfa wato a cikin kadarori ko kayayyaki. Mutum ne ya ba da kuɗi a kawo masa kaya, kadarori, kamar da muka yi bayani a baya. Oro demo ardin, ana cewa ard ko arat, da sukuni ko da fata adamma. Da fata ko? Arad ko ard, yawa. turiduna aradal hayatid dunya arada da fata ko haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id an al-qasim ibn muhammad annahu qala daga yahya daga malik daga yahya ibn sa'id al-ansari an al-qasim ibn muhammadin daga Qasim ɗan Muhammad ɗan Abubakar Siddiq annahu qala ya ce Samitu Abdullahi ibn Abbas naji Abdullahi ɗan Abbas wa rajulun yas'aluhu wani mutum yana tambayarsa an rajulin sallafa fi saba'iba game da wani mutum da ya ba da kuɗinsa a kawo masa waɗansu mayafai masu laushi da ake kira wato saba'ib jam'u sibbatin wato wasu nau'in mayafai ne masu laushi in ji wasu ko kuma ana nufin rawani sukan ce sibbun yani imamatu akwai inda hariri ya ambata wannan kalma a cikin makamat ya ce alaihi sibbon bali sibbon bali wato rawani tsoho to ko dai zama raunan ko mayafan ana nufin dai wata kadara ta tufafi wani mutum yake tambayar ibnu abbas game da mutumin da ya ba da kuɗinsa a kawo masa mayafai ko rauna, fa'ara da bai a ha ƙabla an ya ƙabila ha, to shi ne sai ya yi niyyar ya sai da waɗannan mayafan, sai niyyar ya sai da su ƙabla an ya ƙabila ha kafin ya karɓe su a hannun wanda zai kawo masa su. dama ai mun ce salafi ko salami shine ka ba da kuɗinka ku yi ciniki da wanda zai kawo maka ka ba shi kuɗin ya kawo maka a farashin da ya amince kasuwanci ne halattacce to sun yi wannan da wa- da wani cewa zai kawo masa waɗannan mayafan ko raunan to kuma fa'ara da bai'aha shi da za a kawo masa kayan sai yake nufin ya sai da kayan abla an ya da kafin ya karbe shi kafin ya karbi waɗannan mayafan a kawo masa to sai ya ce zai sayar faƙala minu abbasin sai minu abbas ya ce tilkal wari ƙobelwari ya ce to wannan tamkar a musanya azurfa da azurfa ne kuma a ƙara wani abu wakari hazalika sai karhanta wannan to imam malik dai ya fassara abin da ya fahimta don wannan bayanin ba a bayyane yake ba tunda an maganan wato ya ba da kuɗinsa la'alla azurfa ce a sayo masa ma- mayafai ko rauna to ba a kawo mayafan ba ko raunin misali amma sai yake so ya sayar ya sayar da kayan hakanan da kamannin sai sai ce a'a ai wannan kamar a yi musayar kuɗi da kuɗi ne a ƙaru da wani abu wannan kaga ba zai halatta ba kwari hazalika ya ƙi wannan ƙala malikun imamu malik ya ce wa zalika fi ma nura wallahu alam to wannan ɗin abin da shi ibnu abbas yake nufi a cikin zaton da muke yi ko da allah ne masani annahu arada an yabi'aha min sahibiha cewa shi wanda aka sayo wa din ya so ne ya kuma sayarwa wanda ya sayo masa ya kawo masa ya so ne ya sayar da waɗannan mayafan ga wanda yake da su allazi ishtaraha min wanda ya sayi maka- ma- mayafan a gurinsa bi akthara min as-samani allazi bta'aha bi da fiye da kuɗin da ya saye su da shi wato abin nufi kamar a ce ya bashi dirhami ɗari akan ya sayo masa mayafan ba a kawo mayafai ba suka zo hannu ya riƙe to sai ya ce su kuma yin wani ciniki shi mai kawowa ya ce an samu amma dai bai kawo masa kayan ba ko yana gidansa ko yana kasuwa ko yana wani waje sai ce to ya bar magana kawo kayan ma in yana so zai sayar masa da kayan in ya so shi ya je sayar ma wani to shi ne a yanzu sai su sake wani ciniki to kaga idan wanda ya sayo sun ya sayi kayan a gurin wanda ya bashi kuɗi da farko ya kuma ɗan ba shi wata riba, ko ba haka ba, to ga kamar ya ara masa kuɗi ne kuma ya ɗan samu ƙarin wani To shi ne ya sa sai zama kamar irin abin da masu ina suke yi. An sai maka da kaya ko an sai maka da kaya wani farashi kuma an zo an rage wani abu an fanshe shi an sake cin wani abu tare da kai alhali kuma cinikin nan da aka faɗa kawai ya shiga tsakani ne madadin a ce maka ga dubu ɗaya a ga ɗari takwas ka kawo dubu ɗaya to sai zama ba hakan ba ne wato ba a yi shi kai tsaye ba cinikin sai zama kamar wani shamaki don kar a gane cewa ribar ake nufi to shi ne ya sa ibn abbas ya ce to ayin an yi haka kamar ya ba shi azurfa ne kuma madadin ya kawo masa kaya ya sake ainihin wato cewa ya dawo masa da azurfar amma da ƙarin wani abu tun da riba zai ba shi ko? Yawa. Da ya ba shi dirhami ɗari akan ya kawo mayafan ko nawa ne, to da ya kawo amma bai karɓe su ba, sai ce zai sayan masa su akan ɗari da ashirin misali. To kaga ya ba da ɗari amma yanzu an dawo masa da ɗari da ashirin. Ba sani ba shi da ya sayo sun ya ci riba faɗuwa yi ko ya aka yi, shi dai tun da kaya bai zo hannunsa ba ya sake buƙatar cewa kawai wancan ya sayi kayan ya dawo masa da kuɗi to ribar da ya samu ta yi kama da mai bai a ta nufi bai atin ka ba mutum abin dubu ɗaya bashi kuma ka sai ɗari takwas in ya tashi ɗari takwas ya samu amma kuma dubu zai biya ka kaga an ci shi naira ɗari wato misali ɗari biyu kenan to ta wannan fiskar shine imam malik ya fahimci cewa ibnu abbas ya karanta wannan an yi amfani dai kawai da an ba shi kuɗi ya sayi ya je ya yi kasuwanci ba kaya ake bukata ba ya kawo kaya amma ba a karɓe shi ba an ce ya banshi kayan to kuma ya fansa ya ba da riba kaga kuɗin da aka bayar ya kawo wani abu kamar yaran ta masa ne kuma ya buƙaci ƙarin wani abu shi yasa bai so shi ba ya karhanta wannan yace amma walau annahu ba'aha min gairin da zishtara hamin amma wai da waɗannan tufafin zai sai da su daga wani mutum ga wani mutum daban da zai sai da tufafin ga wani mutum daban wanda ba daga wurin saye saye su ba wato inda da shi mai kawo masa mayafan inda da shi mai kawo masa mayafan ya ce e an samu kaya sai dai bai kawo masa kayan ya shiga hannu ba sai aka samu wani mutum daban ba shi da ya kawo kayan ba zai sayi kayan shi wannan wanda aka kawo kaya suka yi ciniki ya je karbi kaya a wurin wancan mutum shi gana shi wancan sai zama akadin da suka yi aka ba shi kudi ya kawo kaya in ya ci riba in ya fadi ma wannan magana dai ta ƙare a nan. Wannan kuma yanzu da zai sayi kaya a gurin wanda aka kawo kaya, wani ne na daban. Ko riban nawa shi mai kaya da aka kawo kaya, ya ci kaga ai ba ya da alaƙa da wancan cinikin na farko. Ba komai, ba za a samu tuhumar cewa kamar ya ɗora masa wani abu akan asalin kuɗin da ya bashi ya kawo masa kayan ba, e, don ya zama kamar surar aranta maka azurfa kuma an sake wato cewa kamar sota da wani ƙari ba. To shi yasa ce inda wani ne daban ba wanda ya sayo kayan ba za a sayarwa lam yakun bi zalika ba'sun ba komai da wannan ba laifi dan babu tuhumar wato ka ba da kuɗi a ƙara maka ko salafu ne jiru mafati kenan wannan na nuna ita shari'a ba wai surar abin da mutane suka yi a zahiri ko kuma abin da suka faɗa shine abin nufi ba haƙiƙanin al'amari shine ruwa aka ga misali ka baiwa mutum ka sayarwa mutum kaya naira dubu misali gashi kaya ne ka sayan masa shi bashi daidai ne wannan to ko babu laifi ka ci riba to amma ka sake fansar kayan ka rage wani abu to kaga inda wani zai je ya sayarwa babu laifi kamar yadda da yawa 'yan albashi suke yi sai a je a sayi kaya a je a karyar da shi za a samu ya shiga a samu 'yan kuɗin a rage matsala kafin kuma du wata matsala sake tasowa to haka dai ake yi to kaga ai babu laifi in ka karbi abin naira dubu ko dubu goma a wurin wani ka je ka sayar wani dubu tara ko takwas tunda ba wanda ya sayar maka din bane ba babu laifi da amincewarka abin da ba a so kawai kada masu jari su tsawwalawa talakawa mabukata a dinga karya musu da ya ce shi ko dubu takwas ma ya samu za a kawo za a haɓa bari da ɗan rage ko ɗari biyar ma a ɗan sassauta abin da ake sukin amma dai babu laifin an yi amma shi dai kan wanda ya baka kuma ya zama shi zai fansa to ai a zahirin ciniki ne amma kawai wayo ne kamar hila ce madadin a ce maka ga tsabar kuɗi kawai naira ɗari takwas misali ka je ƙarshen wata ka kawo dubu ɗaya a kwanci a to ya za a yi haka ai wannan ya zama kuɗin ruwa kenan to sai aka yi dabara ya zama kamar ciniki ya zama labule to shi ma anan ɗin kamar haka malik ya fahimci abinda ibnu abbas ya hanga kenan ka ba mutum kuɗi ya kawo maka kaya ya kawo kaya kaya bai shiga hannunka ba sannan wato ka ce za ka sayar masa shi da ya kawo ma kayan da kuɗinka ya sayo sannan kuma yanzu kai za ka sayar masa ka ci riba to kuɗin da ka bashi tamkar ka bashi bashi ne kuma yanzu ka kwallafi ranka akan za ka ci riba wannan ba bai daidai ba to shine abin da Imam Malik amma wani ne kaga aka sayarwa ba kaga ba wani mahzuri yawo in an rage ma ba komi tunda ba da kudin sa aka sayo ba qala malikun imam malik yace al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da malamai suka hadu a kansa a wajen mu yace indana yana nufin a madina babu garin da ya hada gaggan malamai cikin tabi'ai masu fatawa kuma masu takawa sosai da jalala kamar Madina a wannan lokacin. Sauran manyan biranen musuluncin ma kamar Makka, kamar Sham, kamar Iraki, Basra, Kufa, duka akwai manyan malam, amma dai wayannan su ne farko kuma dole ya zama haka tunda shi ne Madinatul Rasul sallallahu Alaihi wasallam. To, ya ce abinda manyan malamai suka haɗu a kansa a wurinmu a Madina, fi man sallafa fi raƙiƙin game da wanda ya ba da salafi a sayo bayi, tunda a lokacin akwai bayi, kasuwar bayi, kuma tana haɓaka ƙwarai da gaske, maza da mata, au mashiyatin ko dabbobi. dabbobi dabbobin ni'ima su ne mashiya aw urudin ko kadarori sai ba da kuɗinsa cewa a kawo masa ko bayin ko dabbobin ko kadarorin kuma dama dai kamar da muka bayani a baya shi dai salafi za a yi ko salami komai za a tantance dalla-dalla in dabba ce a kwatanta a sifanta mai shekaru kaza wato mai sifa iri kaza haka sai mai saye da mai sayewa inda ka san fahimci mai ake nufi haka in kadarorin ne kaman tufafi haka in bayin nema kowanne ne a sifanta shi yadda za a gane mai ake nufi sannan kuma a yarjejeniya kan ciniki wato ta ciniki kan kuɗi za a sayo shi kaza to fa iza kana kullu shay'in min zalika mawsufan to idan ya zama kowane irin abu daga wancaninka yana nufin bayin ko dabbobin ko kayayyakin in ya zama abin sifantawa an sifanta shi an tantance fasallafa fihi ila ajalin to sai ba da kuɗinsa akan wannan kadara ko wannan kaya ko wannan bayin wayannan bayin zuwa wani ajali cewa aje nan da sati ko sati biyu ko mai kama da haka a kawo dama shi salami haka ka'idarsa take abu ne da za ka ba da kuɗi sa ba da lokaci kuma wanda za a kawo kayan sannu a hankali to fa hallal ajalu to sai lokacin kawo kayan yayi ya bashi kuɗin ne sun yi ciniki ya bashi kuɗi cewa a ƙarshen wata zai kawo kayan zai kawo masa kaya duk sun daddade sun yarjejeniya akan haka to ƙarshen wata yayi to fa innal mushtariya la yabi'u shay'an min zalika min allazi ishtarahu minhu bi akasara min as-samani allazi sallafahu fihi qabla an yaqbida ma sallafahu fihi to fa innal mushtariya shi mai sayan wanda ya bada kuɗinsa a sayo masa bayin ko dabbobin ko kayayyakin shine mushtari aiko yawa shi ya bada kuɗi shi wanda zai sayo duk da ba da kuɗinsa zai sayo ba da kuɗin wani amma dai shine alba'i da shi ne zai je ya sayo wanda ko hasara aka yi hasararsa ce shi zai nemi kuɗi ya maye madadin wannan ta da kasuwanci ba wakilci ba to shi mai sayan wanda za a kawo wa kayan la yabi'u shay'an min zalika ba zai sai da wani abu na wannan kaya da, da zai kawo ba da za a kawo masa kenan eh shi mai sayan ba zai sai da wani abu daga wannan kaya da za a kawo masa ba min allazi ishtarahu minhu daga wajen wato ga wanda ya saya a gurinsa. Yawa, wato ma'ana ba zai sayarwa wanda ya sayar masa ba, ya saya a gurinsa ba. Wato, ai, wanda ya bada kuɗi shi ne mashtari ko? Yawa, to, lokacin kaya an kawo shi ya yi, to ba zai sayarwa wanda ya kawo masa kayan ba kenan. kaya kamar magana da aka yi a baya shi wanda aka kawo wa kaya ba zai sai da wani abu na kayan nan da za a kawo masa ba ya sayar wa wanda ya saya a gunsa wanda ya kawo masa ke shi da ya ba da kudin a kawo masa in wancan ya kawo to ba zai ce masa to bari in sayar maka kayan ba da ka kawo min tunda kai kana kawo wa mutane sai in sayar maka ka sai ma wani bi aksara mina samalin lazi sallafa fihi da kuɗin da ya wuce yawan kuɗin da ya bashi shi akan ya kawo masa kayan yawwa ba zai yiwu ba ya fanshi kayan da kuɗin da ya wuce yawan kuɗin da ya bashi ya je ya wato sayo masa ba kaga kenan in kamar daidai kuɗin da ya bashi ne kuɗinsa kawai aka dawo masa da shi ko ba haka ba sun yi akan cewa zai kawo masa kayan akan dirhami ɗari an kawo kayan to yanzu idan zai fansan masa da shi kuma ya ce to kada ya wuce dirhami ɗari ɗin in ya rage mato wannan isani ne ya kyauta masa amma ya baya an ce in ya ƙara masa wani abu to sai ya zama kamar ya ranta masa kuɗi ne ya yi kasuwanci amma kuma ya ƙara masa wani abu sai riba ta shiga kabla an yagbe da ma sallafa hofihi yawa wato kafin ya karbi abin da ya aike shi ya je ya sayo masa ɗin kayan bai zo hannunsa ba kuma ya fansan masa da shi to wannan zai iya yi amma idan ya zama kuɗin bai ƙaru akan abin da ya baki ya sayo kayan ai yanzu da wani ciniki bai taso ba kawai kaya zai kawo masa kaya zai kawo masa sai ya karba shi kenan amma idan ya ce a'a shi zai sayarwa wanda ya kawo kayan kayan to in daidai kuɗin da aka bayar tun farko ne ko ƙasa da haka ya halatta don tamkar ya taimaka masa ne ko kuma ya wato ya masa isani ya ara masa kuɗin kawai ne ya zo ya dawo masa da su ta yi kuma shi in ya je kayan ya ci riba can a wurin wani. Amma shi yanzu a ce a ƙara masa akan kuɗin da ya bayar kuma shine wanda ya bada kudin farko shine abin da Malik ya fahimta cewa bai inganta ba daga fatuwar Ibn Abbas dan sai ya zama tamkar ya bada dirami 100 kuma ya zo an ƙara masa 20 ko na mai kama da haka sai zama salafun jara mafatin ko kuma kaman cinikin ina kenan to amma wannan in ya zama kafin ya karbi wato kayan da ya aike shi da shi ‘yan bayan ya karɓi kayan ya kawo masa shi, daga baya shi wannan ya sake dawo ya ce, Alhaji ko malam ina son in sayi wannan kaya, su ya ce nike wannan an gama wancan harka, saboda haka yanzu kayansa ne ya so ya sami a gurinsa, saboda haka kowa ma zai iya saya, da wanda ya kawo shi da wanda ya ga an wanda ba shi ya kawo shi ba duk suna iya yi, saboda haka ba laifi. Amma dai kafin ya karɓe shi, to wannan akwai illar akwai tsoron akwai tuhumar cewa kawai dama ya yi amfani da wannan ne ya bashi domin ba kayan yake nufi ba kawai dai ya bashi kuɗi ne in ya dawo kuma ya ɗan ƙaru da wani abu akan wannan bashin amma kada ya fito a sarari ne wazalika annahu iza fa'alahu fa huwa riba dalili kuwa cewa idan yayi hakan in ya ƙara akan farashin na asali da ya bashi sai ya zo ya fanshe shi ya fansar masa da shi amma ya ɗora masa riba a kai to wannan zai zama riba kamar da aka faɗa ba ya ba shi wasu yan kuɗi kaɗan ya sayi kaya to shi ba kayan yake ne ba shi yanzu ya ce ya fansar masa da shi an ya ci riba ko bai ci ba duk wannan ya dai amfani da shi kuɗin da aka ba shi tamkar ka ba mutum aro kenan je kasuwanci sannan ya ƙara maka wani abu kaga wannan ya zama riba صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع به نبي بدي شريعة tana hararo haka kuma wasu sa iya nufatar haka to ba zai halatta ba ka baiwa mutum rancen kuɗi ya je ya juya ya ƙara maka wani abu da sharaɗi ko ba haka ba bai halatta ba to in an yi hakan da surar ciniki ma in dai ma'anar za ta bayi zuwa ga hakan to ba zai inganta ba ba zai halatta ba saboda haka haƙiƙoƙin al'amura ake dubawa in an yi shiga tsaye ka tsaye haka a tsirara haramun ne in ma an saya amma in makomar da ɗaya ce to shari'a sai ta hana to shine fikihun da ke cikin abin wanda ka bashi ya sayo maka ka bashi kuɗin in ya kawo to in ka karɓi kayan ka saka shi a rumfarka ko shagonka kana sayarwa kana jiran mai saya kowane ne wanda ya sayo maka nema zai zo sai ku yi ciniki ribar da ka samu wani wani sabon ciniki amma dai kayan ko da an samo shi amma dai baka karbe shi ba ka san masa da shi wanda da kuɗin ka ya sayo shi ka samu wata riba a kai to yayi kama da ka ara masa kuɗi ne ya je ya amfana da su madadin ya kawo kaya la'alla ma ko kayan ya samu ko bai samu ba baka dai karbe shi ba ka fanshe shi ka ƙara masa wani abu wato ka fasan masa ya ƙara maka wani abu to kaga